أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da ganin wannan rana ran talata da muke gabatar da karatu a nan masallaci na wato eem institute eem wanda ke fas da mekanizel a nan garin niyami a nijar kenan wannan shekara ban fara karatu da littattafai ba saboda wata bukata da ta gito ta karatun mukaddima ta adwa'ul bayan to sai muka tana da muhimmanci kwarai da gaske mu tsaya mu karasa ta sannan mu koma mu ci gaba da karatu mun fahimta ko kuma muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna muna mun fara lafiya mun ƙare lafiya a yanzu kuma mun dawo a darasin mu ko ba haka ba littafan da muke karatu za mu koma a kansu ina ganin ban sani ba littafi guda ne kawai za a ɗora littafin al-mukhtasar fi ilmin sarf ina ganin shi ai ba a sashi ba ko ba a sashi ba to daga baya za mu sa shi koda kamar minti biyar biyar ne ko goma goma saboda muhimmancin wannan ilimin mun fahimta ko yan uwa da suke da shi waɗanda ba su da suna iya su karɓa su yi taswiri al-mukhtasar fi ilmi sarf an gane ko Allah ya taimake mu a yau zamu tashi ne muqama tunda muna karatu littafai ne daban-daban cikin muqama ina ganin zamu tashi a muqama ta 42 ko to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya al-maqamatu thaniyatu wal arba'un maqama ta 42 an-najraniyya wadda an kasa suna najraniyya daga najran najran wani yanki ne da yake kasar Yaman wanda kiristoci a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuna ganin karanta littattafan tafsiri za ku ga an ce wafd najran wafd shine tawaga wawun da fa'un da dal sun zo don su tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da al'amarin annabi isa wafd najran to sai an kasa najraniya wadda aka danganta zuwa ga najran dama al-ya'u wa ta suna zakkuwa zuwa ga nisba an gane ko al-malikiyya alhanafiya ko ba haka ba alhambaliya ashafi'iyya shi a kuma sai a ce al'ismailiya al'ifna ashariya duk mazhabobi ne albatiniya zuwa ga nisba mun gane wannan azzaidiya zuwa ga sauransu sannan kuma lokacin tana zakkuwa ba don idafa ba ko idafa amma masdar sina'i ina fata an fahimci ne aljahiliya ko ba haka nan bane to madalla ya ce hakal harith ibn hammam harith dan hammam ya yi riwaya malaman zaure sun ka ce harith ibn hammam manomi dan mai himma saboda a zaure babu wata kalma da ba a fassarawa na fata ana fahimta ta hatta da sunan ba a bar shi ba sai an fassara shi saboda tsananin fassara an gane ko to tunda ya riga ya zan ma'arifa ai shikenan na fata an fahimci ne ya zan alam to alam kuma ai bukatar dole sai an fassara shi amma su haka ne tsarin su ya ce ƙara yana ba da labari taramat bi maramiyan nawa taramat bi ta jefar da ni an gane ko ya an ce tarama in tabihu rama ya jefa tarama ya jefar da shi kamar matsayin abu mai nisa to taramat bi ta jefar da ni an gane ko ya ce maramiyan nawa marami na almaram ne an gane ko maram shine bukatarka rama shay'a qasadahu ya nufaci abu to kenan niyya ta annawa yin nisa ba haushi sai ce gaugawa tana haifar da nawa to shi nan nawa yana nufin jinkiri to amma tuna da alaka ta fuskar cewa duk abin da ya nisa sai ya yi jinkirin zuwa interview sannan annawa akwai lokacin da annawa take zuwa da ta'u ba da alif ba to nan tana nufin bi tana nufin kamar wato kamar a ce hirtsi sabon fitowa na iccen dabino inna allaha fariqul habbi wan nawa nan da ta'un ne intabe ba tana nufin wannan ba tana nufin kamar Allah shi ke fitar da habbi tsiro wannawa da kuma hirtsi ko ko sabon reshe ko sabon icce wanda ke fitowa mun fahimce ni an gane ko ko kuma sabon duk abin da zai fito daga cikin ƙasa an gane ko ana kiran shi annawa kamar asalin tushen abu ina fata an fahimce ni shi yasa an ka ce na wato shai wani lokacin ana nufin asalin abu ko da ba da binu bane ba kuma ice bane mun fahimci wannan to yace to wa masariyal hawa masariya an gane ko shi taramat bi maramil hawa an gane ko wa masaril hawa duka waɗannan domba ba ta tabbata a kansu shi yasa sai a yi musu sukuni su ne fa'ilkin domin asalin shi taramat maramin nawa bi wa masaril hawa to sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir taramat bi saboda muqama littafi ne an gina shi akan tafiyar waɗansu kalmomi ana son su ƙari akan tsari ɗaya da ya ce taramat maramiyan nawa bi to kaga can shi al-hawa wa masaril hawa bai samu shiga ba kina an hankalta ma ma'ana kuma an hankalta ma mi wato lafazi shi yasa ijazi na al-qur'ani ta fuskar lafazin al-qur'ani yana da mu'jiza duk kalmominsa jerinsu da an cire wata kalma aka dora ta wurin wuri magana ba za ta yi daidai ba sai an canza wani abu an samu matsala sannan kuma ma'anonin alkur'ani suna da mu'jiza ba wanda zai kawo ma'anoni irin na Allah subhanahu wa ta'ala ba san kuma fahimta ba to kenan marami shine fa'il amma dhamma ba ta bayyana akan shi domin mi domin manqus ne to shi ko manqus dhamma ba ta bayyana akan shi mun fahimci wannan eh al arabci ce baka ga dhamma ba ja alƙaɗi ba a ce alƙaɗi da kayi haka suna dariyarka inda akwai 'yan jami'a dama su sun hisun kai kuskure cikin lahausu dariya to ma'ana dai bukatoci na son yin nisa sun jefar da ni in an ce tarama ana nufin abin da yana da nisa shi yasa ake cewa mutaramiyal atraf yana da wato sassa masu faɗi masu nisa wa masariyal hawa wuraren so na bukata na tafiya masra shine tafiya musamman ta dare subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ana cewa sara yayi tafiya da daddare asra yayi tafiya da daddare an asri bi ibadi laylan ko an asri bi ibadi laylan duka akwai kirawoyi guda biyu to wurin tafiya na wanda nake bukata matafiya wanda nake bukata alhawa shine abinda mutum yake bukata ma'ana inda nake son in je ko ba haka ran bane ila an sirtu ibna kulli turbatin sai da ni kasance dan kowace kasa mutum mai yawan balaguro zai mutu dan kowace kasa ko ba haka ba shi yasa za ku mutane masu yawan balaguro har da takadduma na kasashe daban-daban gare su in kana son na kasa kaza ya fiddo ma ya zauna can har ya ma samu takaddun kasa in kana son na kasa kaza zai fiddo maka su in kana son na kasa kaza zai fiddo maka su ina ba ta ana fahimta ta to ya zama to ibna kullu turba nan yana nufin ba kasa ba kamar irin an ce kasa ba irin wannan kasa ba da muke amfani da ita a yana nufin kamar kowane yanki ina fata an fahimci shine abin da ake son a ce to yace wa akha kulli ghurbatin sai da zama to aboki ko na dan uwan kowace irin bakunta in an ce ghurba ita ce bakunta ma'ana sai zama to ina tafiya ni zama to al-akhu wani lokacin ana nufin al-mulazim ma'abucin abu sahibu shay an gane ko ma'abucin abu Allah subhanahu wataala ce innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin to ana ikhwana shayatin ba ana nufin ba aljani da mutum uwa guda ta ayye su ko ba haka bane yan uwantaka irin tasu shi yasa nan ana nufin ma'abucin abu illa anni lam akun aqta wadiya ban kasance ba ina yanke wani rahi wadi shine rahi aqta yankewa ba ana nufin asa yuka a yanke ba a a wuce shi ina fata an fahimci nan yayi ikhtibasi da alqur'ani gane ko wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum bihi amalun salih wala ashhadu nadiyan ban taba halartar nadiyan ba wata majalisa annadi shine majalisa inda mutane suke zama falyad'u nadiyah ya kira majalisarsa amma ana nufin falyad'u ahla nadihi ya kira mutane majalisar domin ita majalisar ba a kiranta in ka zo ka ce ma majalisar da kuka zama ta hoke majalisa ina son ki zo nan tana zuwa an yi hasfu kenan was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati allati kunna fiha mun fahimci wannan ko illa li iktibasil adabi sai don saboda in tsakani in ji malaman zauri asalin iktibas shine ka iske wuta sai ka dan ɗiba shi ake kira tsakana to amma al cikin ilimin balaga shine ka ɗebo wasu lafuzza na magana wani ka sanya su ina fata an fice ake kira iktibas ko ko ka zo ka ɗauki ilimi ga wani to kamar kai iktibasin ilimi gare shi shi yasa akwai adab na al-iqtibas wani lokaci in zaka dauko magana wani sai a ce to ka sa mata alama wannan magana ba taka bace abin da ake kira an-naql illa al-iqtibas al-adabi ba abin da yasa ni wannan balaguron da irin wannan yawo da ni ma duniya sai don in nemi ilimi wani yana yawo ne don neman kuɗi wani yana yawo ne don neman ya samu jama'a ya samu mulki don ayi yaki ya samu mulki wani yana yawo don neman ilimi wani yana yawo ne ma wal iyad billah dan neman mata da sauransu ko wani mutum za ka bukata shi ita ce zai tada mishi yawo a duniya wani kuma a'a yana yawo ne a duniya don neman wayewa kawai a ce dai yazo birni kaza yazo birni kaza yazo birni kaza mun ji wannan ko yawwa to iqtibas wato tsakana kiran ko diba ko amfani da abin nan ina fata an fahimci yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum yace to wannan ilimin na al'adab mu yi hattara kalima ta al'adab tana nufin adabi kamar literature ko literature sannan kalima ta al'adab wani lokacin tana nufin cin abinci nahnu fil mashtati nad'u al-jafla la tara al-adib fina yantaqir inji sha'ir baka ganin al'adib mai cin abinci minna daga cikin mu yantaqir yana hannu baka hannu a kushi sannan kalima ta al'adab wani lokacin tana nufin ilimi ko wani ilimi ba to galibi wanda bai san wancan larabci na wancan zamani ba sai sa tsabanin kullum an kace adab adab ana nufin wanga ilimi da ake ce ma adab a'a wani lokacin su suna amfani da ita a wancan lokaci suna nufin ilimi ma ko na alkur'ani ko na sunna ko ma menene sunan shi adab sannan kuma adab tana zakkuwa da ma'anar ladabi mutum ya sayar da ake mu'amala da mutane ka mutumta mutane sai mutane su yi su mutumta ka ka rena mutane sai mutane su yi sai su rena ka ga dan ce wani wani bai da ladabi gani ai adab na sai an kace ladabi saboda qira'a ta warsh ladab za a cewa akwai annaql in mun ce qira'a ta warsh ina fata mun ce duk duk kalma ta ladab ba ta zo cikin alqur'ani ba haka amma dai kamar yadda tsarin karatun warsh yake da shi ne sai ake amfani sai an kace wani bai da ladabi al'adabu ne sai an kace ladab kama al'ard sai a ce walard mun fahimci wannan ko to al-musli alil ashjani shi wannan ilimin al-musli mai lallashin mutum mai sanya ma mutum farin ciki a tasliya shi ne lallashi ko sa ma mutum farin ciki shi yasa za ku ga ayoyin da ake kawo cikin alkur'ani sai ku ji an ce tasliyatan linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah yana lallashin manzon sa ma'ana da ya sa masa farin ciki kenan ina fatan kun fahimta to alil ashjan daga ashjan jam'in na shajan bakin ciki an gane ko ashjun shine bakin ciki kuma wani lokaci an ka ce shujun ana nufin abu mai rassa da yawa ina fata an fahimci ni in an ce zu shujun abin da yana da rassa da yawa yana da fanni daban-daban ko reshe daban-daban amma an ce al-ashjan ana nufin bakin ciki ba sai an ce al-huzn ba al-mukhli qimat al-insan shi ilimi yana zare ma mutum bakin ciki kuma yana daukaka yana ƙara tsadar qimat al-insan qimar dan adam nan mu yi hattara akwai ghala yaghlu ghuluwan akwai gala yaghlu gala'an akwai gala yaghli galayanan tau rikici ya taso in an ka ce gala yaghli galayanan shine tukunya tana ta farfasa inna shajarata zaqqum ta'amul azim kalmuhli yaghli fil butun ka ghalli hamim mun ji wannan ko to akwai gala yaghlu ghuluwan shine ya ketar iyaka sun ka ce shi ko wannan asalin shi daga galwatu sahmi ne mashi idan aka halba shi har ya wuce inda aka halba shi kamar ga cikin mutum har ya ta baya misali to yayi guluwi kenan shi yasa Allah ce ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum ka ku ketar iyaka kamar yadda mashi an ka halba mutum wani lokacin yake ketar iyaka mun ji wannan ko to sai kuma akwai ghala yaghlu ghala'an shine abu yayi tsada irtafa as-si'r shi yasa a ce abu yayi ghala'i ma'ana yayi tsada ghaliyar kiɗin mai tsada to yanzu mu gane wani abu ya za mu bambanta su duk in fi'ili ya zamanto mudari'in shi yana da yawon to alifkin wannan mudari fi ma'adi yawon za a yi mata idan ya zamanto an gane ko mudari'in shi yana da yawon amma ba cikin ba cikin mudari'i ba kamar yana da alif ne cikin mudari'i to nan ma sai ka iske da ya'un za a rubuta shi idan ya kasance wannan fi'ilin yana da wawun ne a cikin mutari'i to sai a rubuta shi tsaye mu kwantar da hankalinmu zan ba da misali yanzu idan an ka ce rama mutari'in shi sai a ce mi yarmi to in za a rubuta madin shi sai a yi alif mai kamar ya'un saboda ka san in kattahi mudari'in shi ya'un ne gare shi rama yarmi ko ba kana ake cewa ba to yanzu sai mu zo zuwa ga sa'a fi'ili na sa'a sai a ce mi yas'a kun ga alif kin shi mai kamar mi ce sa'a mai kamar mi mai kamar ya'un saboda yan ka ce sa'a ya sa'a nan ba ta bayyana sai a ce sa'yan asalin shi ya'un ne yas'ayani in an kai idafa shi zuwa ga wato abin nan ga isnadin shi zuwa ga fa'ili sai ga ya'un din ta bayyana to amma yanzu idan an ka ce nama sai a ce mi yanmu saboda alif kin shi za a yi ta tsaye saboda wawun ce to ghala mai wanda yake mai wawun sai a ce ya glu amma ghala ya gli sai a yi shi arfin shi mai kamar yawon mun fahimci wannan kawo to almughli nan kuma ruba'i ne domin in an ka ce ghala ya glu nan na tsada ne abu ya yi tsada to in ana son a ce abu an sa shi ya yi tsada kaganan sai an kara alif to sai a ce aghlahu to nan da mai wawun da mai ya'un dukkansu in an ka ƙara musu ƙarshi ya'un suke komawa da ita kenan yanzu ghala ya gulu ba abu ya yi tsada ba to yanzu in an ka ce aghlahu an gane ko aghlahu to da mai wawun da mai ya'un duk ya'un za a rubuta musu domin ba a ce aghlu sai dai a ce aghlahu to yanzu shi kuma ya'un za a yi mishi in yi zarru baki to almughli asalin shi almughliwu ne wanda ke sa abu yayi tsada tunda ya'un ta zo wawun ta zo karshe an maida ta ya'un sai zaman to kenan yanzu ya koma mai sawa abu yayi tsada ba sani ko mun kani ba to almughli mai daukakar da kima qimatal insan qimar dan adam ilimi yana sawa qimar dan adam ta yi ta dadu in kana da ilimin duniya kima ka za ta daukaku a duniyance in kana da ilimin addini in kana aiki da shi kima ka za ta daukaku amin a addinance ko ba haka nan bane in kuma kake aiki da shi kare ka takayu watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ها wanda bai aiki da ilimin shi yana da awa kuma manzala sun sanar cikin wuta zai zo fatan da liku aktabu sai hanji shi su zubiki yana kewaye wuta yan wuta ma sai su yi mamakin azabar shi aka rawa kallaha ya ne ya ce to in nace ku bari ni da ba sai in je in aikata in nace ai kuma ba na yi kaga al'amari ya baci Allah ke mu da tsayi ya ce to hatta urifat li hadhihi shinshina hatta urifat ha an ka sani li gare ni hadhihi shinshina wannan ɗabi'a wato ya zama to al'ada ce gare ni an sanni ni mutum ne masani an sanni ni mutum ne masani to kaga al-tabi'a wanda bai san shinshina ba sai san ba shinshina da Hausa ba ko sonsona ko ba haka ba na ana nufin ɗabi'a ta ce wa tanaqalatha anni an gane ko al'alsuna ko? eh? allusuna ina gani allusuna ya rubuta ko? al'alsina ne sai sa allusuna eh al'ulsina na na to ya ce hatta tanaqalat ha anni al-ulsinatu yace a lokacin da al-alsina kina al-ulsina halussa kenan al-alsina ko al-ulsina halussa tanaqalat ha taciratu anni daga gare ni ma'ana za ka iske abin da ya ba mutane mamaki ko suka yi ya ba su kamar yasa su dariya ko ya burge su ko ya kawatar da su a wani wuri to idan sun je wani wuri suka iske ana yawan ba da labari na fatan kuna fahimta to wannan sai zama to al'alsina suna kai wannan labarin ai mun taba haduwa da wani masani ko mun taba haduwa da wani malami wasarat a'laqabi min al-hawa bi bani uthra wasarat wannan sifa ta ilimi ta kasance a'laqabi in ji malaman zaure ita ta fira ta yi wa gare ni ma'ana ita an karata ya min an gane ko ma'ana sifa ta ce wadda take tare da ni ta fira ta yi wa da ni min alhawa daga so bi bani uzra na bani uzra akwai wasu laraba ne da ake cima bani uzra kabila ce ta yamma shi yasa ake cima mace budurwa al'azra kun san son budurwa so ne na hauka so na samari so ne na hauka mutumin da bai taba soyayya ba ko ustazu na to an samu matsala in yadda neman aure da ya zo ya zamana sai ka isa shina makarkata marmakon shi wata magana da ta dace sai shi shirme da gidansu duk sai ya zaɓe kalmomin da zai hudu ko da ka zo biya mace abin da shi duk karatunka duk ustazancin ka wallahi in kuka karo ta karkata kaji kaji sha'ir ya ce yarinyar da yake so an gane ko yarinyar da yake so yake ba da labarinta abin nan game da wata yarinya ce da yake so akwai wani a ibn malik afwan a cikin alfiya yake cewa wato kai ya ru'na manfutin ya ru'na mata suna ba da tsoro manfutin wanda ya fitina da su in kaga mutum bai tsoron mace to bai son ta in dai mutum na son mace kuma bai aure ta ba to tsoron ta yake ba ka dukkan mazakutan mutum sai ka iska ta bace duk aƙidar da ya sha to inda yana son ya aure ta duk shari'in da an ka kawo inda ba kafirci bane sai aikata shi ko bi da a ce ran yana cewa to kun san ad-darura tu zuyul muhammad a ce to mu ba mu yadda ba sai an yi lalle ya ce a babu matsala ana yi lalle sai an samu ango lalle ya ce a ba matsala ce to ustazu aka ya ce to ka san mata ai sai ana bi su a hankali ustazan ce ga kai shi yasa ana gane mutum ne ana gane mutum zarumi ne in ya kai ga abin da yake so ya da asaba ma addini nan da ake gane zarumi amma in dai matsala ta shafi waɗansu ne kana iya jan ayoyi da hadisai duk babu matsala amma ran da ta kai kanka ran da za a gani inda gaskiya ina fata an fahimci wurin da kake neman kuɗi a ce ga haram ka zo matar da kake so gidansu a kawo ma sharuɗin da sun saba ma shari'a sai a gari kana son matsayi duk sakin gada ake ma 'yan siyasa da masu neman matsayi kai in ba ka shiga ba an gaba kai irin abin da suke yi ba to ba gaskiya ba ne don ba kai shiga shi wannan matsayi ba wanda ya shiga cikin hali ya aikata abu yake aikata wato shi ne ake shaida wannan mutumin tabbas da gaske yake ya sa bari rigima cikin addini lokacin ka zai zo wanda za a gani Allah zai jaraba ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kana faɗar da awawa da bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba sai ta zo kanka sai a ga yadda za ka yi za ka bi addinin ko ba za ka bi ba ya ruwa da manfujin ina fata kuce to so na matashi so ne na hauka so na buduwa so na hauka musamman mace in tana son mutum hauka ta fi hauka ma saboda tana iya kashe kanta ina fata ana fahimta ta tana iya kashe kanta kak ina fata an fahimci ni saboda so tabi'i ne akwai wani mutum yana da ɗa ba na son in faɗi ko a wani gari ne to yayan shi ya tafi wani gari wata ƙasa to sai yana son a bashi wani yaro daga cikin ƙannan shi shi yayan kenan a bashi ɗaya daga cikin ƙannan shi ya je da shi can inda yake sai uban ya ce shi ba zai bayar ba aka yi aka yi ce wala ba zai bayar ba ta ba wani kaza kaza ya ce kai ban ba su wani ci ko ba haka ba kana son ka ce ba zan bayar ba ana haka ana haka kai da an ka kai shi karu to irin mutane ne waɗanda suna da kamar sanin yadda ake ma mutane raddi in busu yadda da abu ba ya ce kai ku bar ganin laihina ban ba su wani ci annabi yaqubu ya yi ni imani annabin Allah na da an kasuwa ce yusufa bai san yake ba ku ka kawai to ni sai ku zo ka ku dora abin da bai dauka so tabi'i kenan yana tisgar dan adam eh galibi in baka yi hattara ba sai su ya cutar da kai eh amma ana so mutum ya rinka sawar cewa wato duk wani sha'ir yake cewa in baka son ranka ya baci a duniya kakka sa cikin zuciyarka son abin da kake sa tsammanin baka samu shi abin da duk kana shakkar ka same shi ko baka samu shi kakka sa cikin son ranka yanzu koran kana baci faman sarrahu Allah yara ma yasu'ahu fala yattakhidh shay'an yakhafu lahu faqda bari mu bari haka nan saboda wannan babi yan an shige shi ya ce to wannan sifa tahira ta yi wa gare ni bisa ga son bani uzra wata kabila ta laraba wanda yan mata in suna so son su ita mutuwa in tana son mutum ba ruwanta da wani dukiya ka ita mace in tana son ka ba ruwanta da dukiyar ka ko wani abu ita dai tana son ka ne kawai wa shaja'ati bi ali bani sufra kenan kuma shaja'a kenan wannan sifa sarat a'laqu an gane ko bi min ash-shaja'ati bi ali bi ali abi sufra shine al-afrikin wannan sifa tarra ta yu gare ni da yadda jarumta a shaja'a jarumta ko zarumta tarra ta yu ga wadansu da ake ce ma alu bani sufra kun san kowace family wani lokacin sai a ce ga abin da ta shahara da shi wani lokaci to su waɗannan sun shahara da mi sun shahara da zarumta yace to falan ma alqaitul jirana bi najran kaji hari lokacin da ni jefar da wato aljiran wuya an gane ko farkon wuya shi ake kira aljiran yan an ce raƙumi inda ake farkon yanka shi kun san shi sai an soke shi sannan ake yankawa galibi amma dan an yanka shi ba a cewa kuma ya mutu mushi an gane ko to shi na yace lokacin da ni jefa wuya na a cikin najran yan an ce ka jefa wuyan ka aika isa tunda duk inda wuyan kai shiga aika shiga ko ba ka nan bane falamma alƙaitu aljirana bi najiran ya ce wasafaitu bi halkullana wal jiran wasafaitu sai ni zaɓi safa shi ne abin da ya kyau istafa asirin shi istafa ne istafa da larabci ana ƙara alif wata almazid ƙatala ya kashe iqtatala an yi yaƙi walau sha Allah maktatal to su huruful itbaq matsalar su da sadun da ta'un an gane ko da sadun da dadun ta'un da za'un in an ka ƙara alif wata sai ka iske sai an yi kalbukin su wani lokaci to safa abin da yake tatacce dama aboki yana tace ma soyayya ne maka tsakani da Allah kai ma kai masa tsakani da Allah to sai a ce istofa istofa to da larabawa sai su ɗauki wannan ta'un sai mai sai mai ta'un sai su zamanto istofa istofa inna Allah astafa آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين واصطفيت نزع بها أو أن النجرانك نا الباء ظرفية الباء ظرفية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بها الخلان نزع بأبو كننزمة سنة كتما الخلان أنقاليكو الخلان جمعنا الخل شيني أبوكي babban aboki sun kace ya samo asali ne daga wato alkhalla ita ce hanya wadda ta matse mutum bi ba za su iya bin ta ba face sai jikinsu ya mace ta gana aka samu wannan aboki ba abin da za a yi sai ya zama to tare shine khillu aboki an gane ko na'am man yukhali mutum ya san wanda yake abotaka da shi domin mi domin kakka dauki dabi'o'i munana wasafaitu bihal khullan wal jiran nizabi abokanai da kuma jiran makwabta yana da kyau duk garin da zaka je duk inda zaka dalibta duk inda zaka neman ilimi ka nemi aboki na neman ilimi kuma ka nemi wurin makwabtaka na ilimi zaben wuri yana da kyau kwarai da gaske ko haya za ka yi ka iske gidan da za ka yi haya kusan gidan karuwai ne akwai matsala nemi wani wuri tunda 'ya'yanka da matanka in ka fita ya za a yi in ka zaɓi aboki ɗan kasuwa wanda kuma bai karatu ba ruwan shi da karatu akwai matsala da kun haɗu kai ka ce kai mai hirar karatu shi ce maka yi maka hirar kuɗi zalla ba ta yi a sai dai zama to abokin karatu ne kuma in yana hirar kasuwanci to nan sai ku haɗu in kana da taka harka sai ka faɗa mai taka shaɗa ba kuma ku yi zancen karatu amma in ya zama to shi hilar kasuwanci zai yi zalla kai ko za ka hilar karatu zalla abota kanku ba za ta yi ba sai dai ya jaye wani ina fata kun fahimci ya ce to takhiftu an diyataha mu'tamari sai nin riki takhiftu daga ittakhadana na riki an gane ko an diyataha jam'i ne na annadi majalisin nan ta mu'tamari wurin ziyara ta daga al'umra ne shi asalin shi ziyara shi yasa an kasa ma umra umra ziyarar ɗakin Allah subhanahu wata'ala wa mausima fukahati wa samari in an ce mausim shine wurin da jama'a suke taruwa dandazo shi yasa ake kira mawasimul hajj ko ba haka bane fukahati wurin ban dariya ta malaman zauri sun kace bananci in an ce bananci kamar wurin da ake dariya shine fukaha wa samari da kuma wurin hirata fakuntu na kasance a ta'ahaduha ina zuwa lokaci akai-akai bini-bini in ji kanawa shi ne a ta'ahadu sabaha masa'a sabaha masa'a safiya da marice sai musu fatha saboda zarfu zamani shi ko a zarfu zamani da zarfu makan yana zama tuwa mine ne wato alal abin nan ana masa wato abin nan nasba wa azharu fiha alama sarra wa sa'a wa azharu an gane ko attali'u ina tsinkaya ina ganowa shine nan azharu fiha a wannan wurin alama sarra akan abin da ya faranta rai wa sa'a da abin da ya bakanta rai kun san dama dole ne rayuwa sai an samu irin wannan ko ba haka nan bane dole duniya abubuwan ta takallaba ne abduddani ne ya takallaba ne sauki da tsanani ko ba haka nan bane farin ciki da bakin ciki ko ba haka nan bane wala takunu abin nan wala tahinu fi ibtigha'il qawl in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kowa sai ya yi bakin ciki a duniya kowa sai ya farin ciki kai kadan kace ba za ka yi farin ciki ba ba za ka yi bakin ciki ba sha'ir yace samaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wala budda an tajri 'alayka thamaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya dole yace to fa bainama ana fi nalin mahshud ina zamne a cikin nali an gane ko majalisa mahshud wadda ta tare jama'a in an ce hashara ya tare jama'a hashada ya tare jama'a to nan mahshud yace wanda an tare mutane a cikin shi wa mahfalin mashhud mahfal wurin ihtifal inda jama'a mai mai jawa suke taruwa mashhud wanda mutane suna wato halarta shi iz jasama ladaina ko id jasama alaina sai ya durkusa gare mu jasama shine daga da shi durkusawa da shi da jasadun ma'anar su daya ana cewa jasa yajsu ko jasa yajsi ya durkusa to nan jasama ne an gane ko ma'ana ya durkusa ladaina gummu himmun mutum mai ma'abuciyar wato himmun tsoho an gane ko himmun tsoho wanda ya yi tugub-tugub shi ne shekun fani tsoho wanda ya tsufa alaihi hidmun wato a saye da shi akwai hidmun sutura wadda ta tsufa ta rududdugi in ji malam banzauri an gane ko hidmun ya ce to fahayya tahiyyata malikin fahayya sai ya yi gaisuwa tahiyyata irin gaisuwan nan ta malikin malikin shi ne mutum mai wayo an gane ko malik mutum mai wayo at-tamalluk shine mutumin da yake zuwa gonka yana nuna kamar yana da bukata sai ya kaskantar da kanshi amma ba don saboda shi ya yadda da abin da kake akan shi ba at-tamalluk wanda kuma dai mutane suna da irin wannan dabi'a an gane ko bi lisanin zaliqi da kuma harshe zaliq mai kaifi wanda ya iya magana kenan ina fata an fahimci ni thumma qala sai yace ya budural mahafili ya ku budur jam'in ne albadru ya ku watannin nan masu haske wata shakallo wanda ya kai kwana goma shabe shi a badr ko ya budur al-mahafil banda wancan badr na wajen ruwa waɗanda a can tsakanin makka da madina inda an kai yakin badar sun makala ya ce ya budur al-mahafil ya ku watannin nan masu haske na al-mahafil jam'in na al-mahfal wurin da ake zama wa buhuran nawafili buhur jam'in na al-bahru kogi na annawafil wato kyaututtuka nafila asali shi shine az-ziyada wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila sai Aisha sakin sallan nafila wanda an ka kara ta akan farilla zaka yi ta ne don ka kara samun lada tunda kiyama ba a son a taba sallar farilla ko ba ka nan bane sai a diba cikin nafila ka ita biyan mutane Allah kai mu mai kyau qad bayyana as-subhu li dhi aynaini asubuhu safiya kad bayyana ta bayyana lidhi aine ga mutumin da adda ido duk wanda adda ido ya san safiya ta yi ta bayyana da rana ta fito ai shikina ai an sani ko in dai kana da ido in ba maka hukunci kake ba ina fata an fahimci ni shi yasa sha'ir yake siffanta wadansu mutane game da abin da ya shafi abin da mutum yayi kun san duk aikin ka na alkhairi to shi makin ka bai ganin shi in ka aikata alkhairi dubu ba ruwan shi amma in ka aikata sharri guda wannan shi ne tallata ma duniya shi kuma masoyin shi shi makiyin in ya aikata sharri dubu sai shi koyi in ya aikata alkhairi guda sai shi bayyana shi haka ne ɗabi'an maki na fata an fice ni Allah kai mu sani sha'ir yace wa kaifa yusihhu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili ya zai a ce kwakwalwar mutum tana iya karɓar wani abu na gaskiya ko ko za ta gane wani abu idha ihtaja an-naharu ila dalili ana karfe 12 na rana sai mutum yace shi son shi kai a bashi dalilin cewa yanzu cin yini yake ya samu matsala ko to haka makiya suke duk alkhairin ka gaba ɗaya sai su ce ba a baka aikata alkhairin komai ba ina ba ta hukunci Allah kai mu da sani yace to wanabal iyanu manabal adlaini al iyanu ido wanaba sun zamanto madadi na'ibi kenan ko manabal adlaini wurin masu adalci guda biyu dama mutum no adalci ayi su yi shaida biyu to ido shi kenan kana da ido biyu sun shaida da ka kalle shi ka san da bukata wa ashidu da wai adilin minkum yace to fa ma za ta rauna fi ma ta rauna fa ma za ta rauna mi kuke gani fi ma ta rauna ga abin da kuke kallo gare ni da kun gare da kun san mabukaci niki a tuhsinuna al'auna shin kuna kyautata al'auna taimako shine al'aun am tan auna iz tud'auna ko ko tan auna kuna nisanta iz tud'auna lokacin da ake kiran ku na'a yayi nisa na'a yayi nisa sun kace maqlubun ne na'a yayi nisa na'a yayi nisa duk qur'ani yake da su wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi sannan kuma wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an nisa amtan auna istur auna koko nisanta za ku yi istur auna lokacin da ake kiranku faƙaru sun kace tallahi mun rantse da Allah laƙad ifta hakika ka yi wa'azi ifta ga wa'aza sai a ce ya izu sai a ce ifta wa'ada ya idu sai a ce idda ko ba ka nan bane wasala ya silu sai a ce mi silta ka isa warumta ko an tumbita fagitta warumta kaso shine rama ya rumu ko baka nan bane sai a ce al'umuru tajri ala ma yuram kina al'amura suna tafiya irin yadda ake bukata to warumta kanu fata an tumbita ka fuffugar da ruwa asalin annabat shine fitar da ruwa daga rijiya musamman suna cewa kamar ruwan farko akwai wata kabila ake cewa banin nabat a ƙasar iraki saboda an san su da yankin su akwai ruwa suna fitar da ruwa to tumbita ka ɓuɓɓugar da ruwa shine asalin shi daga nan an ka samo istinbati shine nassi akwai abubuwan da sun ɓoyu cikin shi sai ka yi istinbati ka fitar da wata matsala in kuma kana son ka sani da ake istinbati don baka littafi biyu a gurguje littafi na farko manhajul istinbat na fahad bin mubarak masters da aka rubuta a ƙasar saudiya littafi na biyu al-iklil fi istinbat tanzil na imam muslim wancan sai kaga ka'idodin da malamai suke bi don yin istinbat shi ne manhajul istinbat al-ikil kuma sai ka bi qur'ani tun daga bakar hannasi duk imamu suyuti sai da istinbat din gurgurun abin da ya kai shi da haka in ka samu dalilin tattafai guda biyu in kana tafsiri sai ka uku al-ikil fi istinbat tanzil sai ka riki da ka cin wata aya inda istinbat sai ka fada shi ko wancan sai ka rike ka'idodin na'am eh to gissa din nan gissa ana iya cewa ka bakanta rai an gane ko yana iya ɗaukar gista ana iya cewa laƙar gista mu ɗauki gista ke ka bakanta rai shi ne gista an fahimta gaza ya gizu ko ba ka nan bane ya bakanta mishi da rai shi ne gaza ya gizu an gane ko na fata an fahimci shi ne bakantawa da rai ulmutu bi gaizikum ko inna allaha alimun bi zati sudur to warumta kaso an tumbita ka fitar da mabubuga ta ruwa ma'ana ilimi suke rufi a nan ba ruwan rijiya ba faghidta sai ka yi mi sai ka kafar da ruwa ko ka kafe su ko ka hoke su ma'ana ka so ka fitar da ruwa kuma sai ka saso kasa kenan ba a yi komi ba ko ba ka nan bane tunda wanda zai bubugar da ruwa kuma ya foke ya kafe su ko ya hoke su ai ya bata da ya bata bai ko ya bata aikin nashi an gane ko ghidta daga ghadha ya ghidun shi abu ya kafe ko ya ya ya hoke ha وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلئ وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين to shikenan ina ganin za a tashi fana shadahumullah sai musu magiya da Allah ko ya gama su da Allah dan ya kamata mu tsaya wajen wannan wuri insha Allah ta'ala sai a dora kuma sati mai zuwa in akwai rayuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk